بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode wa Allah mafi da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 28 ga watan jumada al'ula shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine hudu ga watan biyu a shekara ta 2019 a lissafin miladiya darasin mu na 80 daidai a karatun littafin fadlul islam tare da sharhinsa za mu tashi ba tare da basu cikin da ke sha wasu ila marratan rahimahullah hal rububiyyatu ghayru al-uluhiyyati mutlaqa وهل الرب لا يطلق ويراد به الإله نعم ننكو بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول آه يقول الشارح حفظه الله ووفقه وسئل مرة رحمه الله هل الألوهية غير الألوهية مطلقا وهل الرب لا يطلق ويراد به الإله فأجاب الإمام رحمه الله وهي مدونة في أجوبته المعروفة هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت فقد يطلق الرب وحده ويعنى به الإله كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا إن العبد إذا دفن يسأل من ربه يعني من معبوده لأن الابتلاء لم يقع في الربوبية وكذلك في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وفي تفسيرها في حديث علي قال ما عبدناهم إلى أن قال فتلك عبادتهم فصار تفسير الربوبية بالعبودية.
نعم wannan inda muka tsaya din ya yi daidai kasance sabuwar matsala ce da malam zai shiga didide tana da alaka da abin da ya gabata cewa kuskure ne fassara al'ilahu da ma'anan rabbu kamar yadda ahalul kalami suka yi in an ce menene la ilaha illallah sai su ce la khaliqa illallah aibin manta wannan yau to karkashin haka ne shi shine wata rana an tambayi shi malam muhammad ibn abdul wahab a halin rububiyyatu ghairul uluhiyyati mutlaqan shin akwai bambanci ne ko da yaushe tsakanin rububiya da uluhiya ma'ana in an ce rububiya abu ɗaya take nufi wanda yake daban da uluhiya sam-sam ba sa haɗuwa a wata ma'ana wahal arrabbu kuma lafazin arrabbu la yutlaqu ba a amfani da shi wa yuradu bihi al'ilah ya zama cewa an amfani da lafazin rabbu amma kuma ana nufin al'ilahu a lafazin larabci dai kowa san ma'anar an ce an rabbu abinda ake da shi shine mai ubangiji ayyukan da babu wanda ke yin su sai shi Allah a tabbatar da su gare shi cewa babu mai yin su in ba shi ba halitta da arzutawa da gudanar da rayuwa ruwan sama da sauransu a waɗannan abubuwa su ake ce ma af'alur rububiyya to tabbatar da wannan cewa babu mai yin su sai Allah shin lafazin ar-rabbu ai kuwa san ma'ana ke lafazin al-ilahu kuma shine al-ma'budu abinda ake bautawa to shin a shar'ance lafazin rabbu yakan zo a yi amfani da shi kuma ana nufin ilahu hakanan ilahu a yi amfani da shi ana nufin rabbu ko ko har abada kowanne ma'anarsa daban take ba ta haduwa tambayar da aka yi wa shi malami fa ajaba al-imam rahimahullah sai shi malami ba da amsa wa hiya ay wa ajwibatuhu hadhihi eh amsoshin nan nasa mudawwanatun fi ajwibatihi al-ma'rufa suna nan a rubuce shine mudawwana inda aka rubuta ma'ana suna nan an rattaba su an rubuta a cikin amsoshinsa da yakan rubuta ya amsa wa mutanen garuruwa daban-daban da suka aiko masa tambayoyi yace hiya min al-alfaz allati waɗannan lafuzza guda biyu da ar-rabb da al'ilahu da al-rububiyyatu da al'uluhiyyatu suna cikin lafuzzan da idan jama'at in suka haɗu a siyaƙi ɗaya zikiran aka ambace su tare iftaraqat to sai su rabu ma'anan wajen ma'anarsu wa idza iftaraqat in kuma suka rabu zikiran ba a ambace su tare ba kowanne an faɗe shi a wani nassi daban to ijtama'at ma'anan sai su haɗu a wajen ma'ana wannan ina jin dai na san ba bakon abu bane a wurin yawa musamman wajen bayanin ma'anar bambanci tsakanin musulunci da imani ko al-islam da al-iman ka'ida da muka fi sani kenan cewa idan ijtama'at iftaraqat idan aka ambace su tare a siyaki daya to suna bambanta wajen ma'ana kamar hadisin da mala'ika jibril zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun sani dai mashhuri ya tambaye shi akan al-islam kuma ya tambaye shi akan al-iman kun ga nan an ambaci al-islam da al-iman a siyaki daya a hadisi daya to kuma zai tashi bashi ma'anar sai faɗi ma'ana daban ga al-islam ma'ana daban ga al-iman to shi ma wannan lafazi na ar-rububiyya da kuma al'uluhiyya da lafazin arrabbu da lafazin al'ilahu su ma haka suke in aka faɗi arrabbu shi kaɗai to ma'anar al'ilahu za shiga ciki in an faɗi al'ilahu shi kaɗai to ma'anar arrabbu ta shiga cikinsa haka nan an ce arrububiyya uluhiyya ta shiga an faɗi uluhiyya rububiyya ta shiga an fahimci abin in aka faɗi kowanne shi kaɗai in kuma aka faɗe su tare wuri guda to shine kake buƙatar ka faɗi kaza ana nufin kaza wannan kuma ana nufin in an fahimci abin insha Allah don haka a yanzu kana buƙatar ka san me bambanci tsakanin rububiyya da uluhiyya ne idan an ambace su a siyaki da ko to daga cikin abin da malamai suka ambata nan bai ambata mana wannan zancen ba lalla za mu samu fa'ida a cikinsu akwai ɓangarori ko bambance-bambance kimanin shida da wasu malamai suka ambata tsakanin rububiya da ulufiya bambancin farko ta ɓangaren ishtiƙaƙi ɓangaren mene? ishtiƙaƙi kuma ce ishtiƙaƙi shine inda asalin inda aka ɗauko kalma inda aka ɗauko kalmar rabbu daban inda aka ɗauko kalmar al'ilahu shi ma daban don haka suna da bambanci a ishtikali ar-rububiyya daga ismullahi ar-rabb daga sunan Allah ar-rabb al-uluhiyya kuma daga sunan Allah wanne al-ilahu kun ga wannan ta bangaren ishtikali wannan ba matsala kowa fahimci shi a bangare na biyu sun bambanta min jihatil muta'allaq ta bangaren abin da suke da alaka da shi abin da yake da alaka da tauhidin rububiyya shine af'alullahi abin da yake da alaka da tauhidin uluhiyya kuma shine af'alul ibad ko shi ma na insha Allah ba rikici yau in an tambaye ka to shi rububiyya ina take aiki sai a ce ai ana maganar rububiyya ne bangaren ayyukan Allah Allah maɗaukaki ya ke banta da wasu ayyuka da ya yi halitta sammai da ƙasa arzutawa da sauran gudanar da duniya da gudanar da rayuwar ɗan adam aljanu da mala'iku da kowa da komai duka waye halitte su da samar da su da tafikar da rayuwarsu da kuma sa musu ajali farko da kuma ƙarewa wannan duka waye Allah babu wani dan adam babu wani aljan babu wani mala'ika da yake da hannu a yin wannan to wannan su ake cewa af'alullahi su ake kira kuma af'alur rububiyya an gane wannan wannan sune muta'alliqin ismu rububiyya to shi kuwa ko in ce ita ko shi tauhidin uluhiyya shi kuma me ya alaka da me yake alaka alakar sa ba a bangaren aikin Allah bane bangaren aikin bawa ne wato bawa ya tsaftace ayyukansa ya tsantsance su ya yi su ga Allah shi kadai kada ya hada Allah da wani wajen ayyukansa shi wannan shi ake nufi da me uluhiyya a rika kafa ina sa fata ana gane abu yau uluhiyya ma'anarta shine ayyukan da bawa zai yi ya kadaita Allah wajen yin ayyukan da ruku'unsa da sujadarsa da sallarsa da yankansa da rantsuwarsa duka su zama gawa zai wa Allah kaga kenan uluhiyya ana magana mai aikin bawa rububiyya kuma aikin wa aikin yau an gane wannan shi ba bambanci ta bangare na uku shine min jihati al-iqrar min jihati al-iqrar tabbatarwa wanda ya tabbatar wannan abin da ya shafi tauhidin rububiyya dukkan mushrikai ko in ce mafi yawan mushrikai masu bautar gumaka duk sun yadda da rububiyyar Allah domin ayoyi suna nan a cikin alkur'ani a cike cewa in an tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa su fa gashi suna bautawa lata da uzza amma an tambaye su wa halicci sama da ƙasa za su cewa za su ce Allah kun ga wannan menene ikrari ne da rububiyar Allah sun yadda da cewa Allah shine ar-rabb ko shi kuma bangaren tauhidin uluhiyya shi kuma ikrari ne bil uluhiyyati wanda kuma duk ya yadda da wannan tauhidin uluhiyya to lalle ya yadda da rububiyar Allah subhanahu wataala an fahimci haka bangare na hudu suna cewa min jihati dalala ad-dalala bid-dal ba ad-dalala ba min jihati ad-dalala bangaren abinda kowace kalma take nunawa kalmar ar-rabb suna cewa madluluha ilmi wa kalmar ilahu madluluha amali kamar ya lafazin ka ce arrabu kana magana akan sunan Allah kuma yana da alaka ne da mai ayyukan Allah da halitta da sauransu waɗannan me alakar ka da su kai a matsayin ka na bawa shine kawai ka sani yawwa baka da hannu a ciki shi kuma abin da ya shafi uluhiyya madlulin lafazin uluhiyya menene madluli ne ili amali ba ilmi ba yawwa shi yasa wasu malaman suke cewa tauhidin rububiyya ana haɗa shi wuri guda tare da tauhidun al'asma'i wa sifat suna ce masa tauhidul ma'arifati wal isbati wato tauhidi ne da ke da alaƙa da sani da tabbatarwa alaƙar mu da shi shine mu san Allah ne mahalicci mu san Allah subhanahu wa ta'ala ya siffantu da kaza da kaza kuma yana sunaye daga cikin sunayensa akwai kaza akwai kaza kaga wannan sani zamu yi sai kuma mu me mu tabbatar yawa in akwai wani abu mai suna aiki a ciki to a amalul qulubi ne aikin zuci ne ta bangaren tabbatarwa din amma bangaren abin da shafi uluhiyya shi kuma ana ce masa tauhidul qasdi wal iradati ko tauhidul talabi wal qasd wato shi kuma yana da alaka ne da ina ka nufa ina ka dosa ya kai bawa ina zaka kai ibadarka me kake so za ka ɗaga hannunka kana roƙon ubangiji subhanahu wataala ya Allah kai mun kaza kai mun kaza aikin waye wannan aikin ka ne a matsayin ka na bawa kuma kana neman yardar Allah madaukaki to duk waɗannan ayyukan su ake cewa ayyukan me uluhiyya domin ayyukan ka ne kai bawa na tabbatar da kai bawa ne ga Allah shi kuma ayyukan duk da yake yi nasa sunan su mene rububiyya Allah ta amfanci wannan wannan ta bangare na hudu kenan na faɗa ko sai bangare na biyar min jihati ad-dukhul fil islam ta bangaren shiga musulunci yadda da rububiyya cewa Allah shine mahalicci Allah shine mai gudanar da rayuwa wannan baya sa mutum in shi kadai ya yadda da shi bai yadda da uluhiyyar Allah ba to baya zama musulmi kun yadda da wannan me ya dalili saboda abin da muka faɗa ɗazu masu bauta wa gunki zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun yarda da Allah ne mahalicci amma duk da haka Allah bai karbi bai karbe su a matsayin musulmi ba har ya wajabta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su kuma aka kira su mushrikai aka kira su kafirai gashi kuma sun yarda da akwai Allah ashe kenan imani da cewa akwai Allah kawai to ba shi kadai ne musulunci wannan yana rusa aƙidar waɗanda ake cewa mai inda kuna rike abubuwan da muke faɗi a baya masu cewa kawai ka san akwai Allah shikenan kana da cikakken imani kai dan aljanna ne imanin ka kamar na mala'ika jibrilu na almurji'a yawwa sune almurji'a sune su almurji'a su a gurin su inda kai yarda da akwai Allah imanin zucin nan ko baka taba sallah ba to kai zaka shiga aljanna wannan wata aqida ce karkatacciya kuma mummuna to bangaren uluhiyya kuma duk mutumin da yadda da uluhiyyar Allah kuma ya aikata abubuwan da suke wajabta ga suke wajaba ga duk mutumin da ya yarda da uluhiyar Allah shine mai kadaita Allah shi wajen bauta to duk wanda ya yarda da wannan kuma yake a aikace ya yarda da ya bauta wa Allah shi kadai to labudda an yakuna qad amana bi rububiyyatillah kuma yuhkamu bi islami shi za a yi hukunci cewa wannan musulmi ne saboda ya bauta wa Allah shi kadai bai hada shi da kowa ba Allah sa ana gane wannan da abu na ƙarshe daga cikin ɓangaren bambancin da suka sa tsakanin rububiyya da uluhiyya suka ce alfarqu min jihati ma yastalzimuhu wa ma yatadammanuhu kullum minhuma wato bambanci tsakanin abinda kowanne ɗayan su yake lazimta da kuma ya kunsa wannan yana magana ne akan bangaren dalalatul alfaz abinda suke magana bangaren dalalat guda uku dalalatul mutabaqa ko da dalalatu tadammun da kuma dalalatu al-iltizam ko al-ilzam mun fahimci wannan mun na taba ambata su a wasu darussa din yau me ake nufi da su abin da suke nufi iya abin da ya shafi wannan zan tsaya idan ka ce ka yi imani da rububiyar Allah cewa Allah shine mahalicci shi ya halicce ka shi halicci sammai da ƙasa to wannan imanin naka da rububiyya yastalzimu ya lazimta maka in dai ka yarda da wannan to tilas ne kuma kai imani da uluhiyya kuma kai aiki da uluhiyya shine to don haka shi yasa malamai suke cewa alaƙar tsakanin rububiyya da uluhiyya ita ce me sai mu ce ar-rububiyyatu tastalzimu al-uluhiyyata an gane yanzu kun gane me tastalzimu ma'ana abinda in dai akwai shi to dole a samu ɗayan yanzu faɗin Allah madauki da yake cewa ya ayyuhan ladhi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أزواج عشان آية سنة cewa ai wannan aya Allah madaukaki ya kafa hujja da rububiyya ne tuna wa mutane ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku kun ga sai ya ce ubudu rabbakum sai amfani da lafazin rububiyya saboda zai jero ayyukan rububiyya sai ce allazi ja'ala lakum al-ardha firash shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa was sama'a bina'an sama kuma ta zama rufi a gare ku sannan wa anzala minas sama'i ma'a daga saman ya zubo da ruwa fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar da ai bisababil ma'i akhraja rizqan lakum ya fitar muku da abinci daga ƙasa wanda kuke ciyarwa a kuke ci sai ce fala taj'alu lillahi andada tunda ku haka ne to kar ku sanya wa Allah kishiya ai fil ibadati wa antum ta'lamuna alhali kuna sane da cewa shine mahalicci shine mai arzutawa shine ya sanya muku sama binan gini ya sanya muku ƙasa a matsayin shimfiɗa din nan da sauran ayyukan rububiya ma'ana muddin kun yadda da wannan rububiya to yastalzimukum ai tilas ne a gare ku a fusgo ku a jawo ku a dora muku hujja kan cewa in kun yadda da wannan to dole kuma ku bauta masa shi kadai fala taj'alu lillahi andata ya bayyana ko bai bayyana kun ga kenan alakar rububiyya da uluhiyya sai a ce me alakar me alakar talazumi yawwa ar-rububiyya tastalzimu me al-uluhiyya haka ake cewa to shi kuma tauhidin uluhiyya sai a ce tauhidul uluhiyyati mutadamminun li tauhidir rububiyyati shi kuma tauhidin uluhiyya ya kunshi tauhidur rububiyya ma'ana kamar a ce kenan tauhidin uluhiyya duk wanda ya yarda da shi to labudda dama ya riga yadda da rububiyya amma wanda ya yadda da rububiyya ba dole ne ya zama ya yadda da uluhiyya ba amma ana dora masa hujja tilas ne yadda da uluhiyya ma'ana in ka yadda da Allah shine mahalicci shi kadai to wajibi ka bauta masa shine ma'anar wannan wanda ko kaga ya riga ya tsallake rububiyar ya yarda da Allah a matsayin shi ne ya cancanta a bauta masa shi kadai kuma yana bauta masa shi kadai baya shirka to dama ya riga ya yarda da cewa Allah shine me shine me kuna bi na shine ar-rabb yawa ya yarda da Allah shine ar-rabb yanzu kuma ya karbe shi a matsayin al-ilah an fahimci abin insha Allah to shikenan waɗannan abubuwa bangarori guda shida da za su taimaka maka wajen gane a bambanci tsakanin rububiya da uluhiyya wannan yaushe kake buƙatar haka kamar idan an bata su kana buƙatar wannan bambancin ne idan an faɗe su tare wuri guda aka ce rububiya aka ce uluhiyya kuma a siyakin magana guda to sai ka ce abinda ake nufi da rububiya shine kaza abinda ake nufi da uluhiyya shine kaza amma duk inda aka faɗi iya uluhiyya ko iya Allahu ko al'ilahu ko kuma aka faɗi iya rububiyya ko arrabbu shi kaɗai to wannan ya ƙunshi wancan wancan ya ƙunshi wannan shi ke nan insha Allah ya bayyana to mu je sai ce faqad yuqlaqu rabbu wahdahu goma littafi faqad yuqlaqu rabbu wahdahu akan yi amfani da kullum na kan fasar wannan yutlaqu ma'ana haka ma'ana asalin ta ko karatun zaure aka ce akan saki eh amma abin da ake nufi shine ayi amfani da lafazi in an ce an saki kalma ana nufin ba a sa mata kaidi ba yauwa akan yi amfani da wannan kalma ba tare da wani kaidi ba a ce ar-rabbu wahdahu wa yu'na bihi al-ilahu ya zama kuma al-ilahu ake nufi an ambaci ar-rabbu ne amma kuma al-ilahu ake ne ka kaulihi alaihi salatu wassalam kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal abda idza dufina yus'alu man rabbuka tambayan nan da muka sani ta kabari da idan an binne mutum a mala'iku guda biyu za su zo su yi masa tambayoyi hadisi ne ingantacce mala'ikun nan guda biyu ɗaya sunansa munkar ɗaya kuma sunansa awa ne nakir wanda bahaushe ke ce mawa lakiri yau to wannan mala'iku guda biyu za su zaunar da bawa sai su tambaye shi man rabbuka haka hadisan suka bu da lafazin man rabbuka to kun ga a wannan hadisin in ka tsaya iya nan lafazin me aka yi amfani da shi ar rabbu to amma malamai suka ce an yi amfani da lafazin rabbu ne amma al'ilahu ake nufi domin kuwa ai lafazin ar-rabbu babu rikici a cikinsa domin kowa ya yarda da Allah ne rabbu don haka in kaga an tambayi mutum tambaya ta kwakwaf da za a gane yana da imani ko ba shi da imani to maganar ilahu ne don haka ar-rububiyya a wannan hadisin ma'anarta me uluhiyya an gane zancen don haka man rabbuka ma'anarsa man ilahuka man ma'buduka me ka bautawa a duniya yau amma ba za a tambaye ka waye mahallicin ka ba don dama can wannan abun babu rikici a cikin sa kai imani duk kafirai ma sun yarda Allah ne mahalicci kun gane dukkan malamai mahangar su to sai ce ya'ani man ma'buduka abinda wannan man rabbuka take nufi shine man ma'buduka wane ne abin bautarka sai ce dan me muka faɗi haka li'anna libtila'a domin ku jarrabawa lam yaqa fi rububiyyati bata auku a bangaren rububiyya me yake nufi da ibtila'i ibtila'i da rikicin da ya faru tsakanin manzanni da mutanensu sun yi shi ne akan saɓani tsakanin manzannin manzannin suna cewa Allah ne halicci duniya da mutum da aljan su kuma mutanen nasu da suka kafirce suka ki bauta wa Allah suna cewa gumakansu su ne suka halicci sama da ƙasa da mutum da aljan ai ba wannan ne saɓanin ba akan me saɓanin manzanni akan bauta don haka rikici a wannan babin ya auku tsakanin manzanni da mutanensu ba a kan maganar rabbu ba an gane ko don haka tambayar da za a yi wa mutum ran kabari in ya mutu akan wannan za a yi masa ba akan maganar rabbu ba don haka in aka ce man rabbuka to sai ka fassara shi da cewa me ake nufi man ilahu man ma'budu ya bayyana insha Allah to sai shi wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan fadin Allah madaukaki da yake cewa fi qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah gani sun riki malamansu su ahbar jam'in habr in an ce habr ana nufin malami malami musamman malaman yahudawa yawa su ne ahbar wa ruhbanahum nan kuma ruhban jam'in rahib rahib kuma shine abid mai bauta wanda yakan buya ya ta bauta saboda yahudu an fi saninsu ta ɓangaren iliminsu nasara kuma an fi sanin su ta ɓangaren bauta da haramta wa kai wasu abubuwa da nuna zuhudu da gudun duniya da a aikace ko da ba ilimi ai haka hari abin yake har yanzu ko ba haka ba yahuda sun fi nasara ilimi ne su ba kusa ba nasara ana nufin kiristoci masu bautar annabi isa ko su haɗa shi da allah maɗaukaki to abinda Allah ke nufi kenan da ya ware yana nufin al-yahudu ittakhadhu ahbaru wan nasara ittakhadhu ruhban an fahimci abin ba ana nufin dukkan su sun riƙe ahbar da ruhban domin ahbar abun yahudawa ne kawai ruhban kuma abun wa abun nasara to Allah sai ce sun riƙe su arbaban domin ittikhadhi فعلين يتعدى لمفعولين اتخذوا أحبارهم قالوا المفعول الأول هو أربابا شنو المفعول الثاني أم فمشي لا رفسي سرق إيسو أما تأمي أربابا to anan in ka tashi fahimtar wannan aya sai ka ce ai an yi amfani da arbab me arbab jam'in rabbu to rabbu kuma me rabbu mahalicci ko mai gudanarwa mai arzikawa to shin kiristoci da yahudawa sun riƙi malamansu da masu bauta a cikinsu a matsayin su suka halicce su suke su suke arzuta su ashe me ake nufi a wannan ayar ana nufin ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum alihatan min dunillah an gane abu kuma abin da suka kenan suna bauta musu ya bayyana zancen yau don haka arrububiyya da aka faɗa a wannan ayar ma'anarta me uluhiyya to sai ke cewa wa fi tafsiri ha fi hadisi adi ya zo tafsirin ta ya zo a cikin hadisin adi ibn atib qala yana cewa ma abadnahu wani hadisi ne hasan almisna da magana akan isnadin sa malamai dai kamar bana albani ya ce ya yi masa hukunci da cewa isnadinsa hasan ne don haka yusta dallubi yana wata rana manzan Allah sau ya gan shi da salib ya gan shi da cross a wuyansa hasan cross ya dade zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai shi amma zamanin annabi isa babu shi annabi isa zamaninsa ba a san cross ba ana ta ba ku labari yawwa zamanin Constantine wanda ya hada kiristoci ya tara malamansu a shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar aka ƙarrara aka hukunta cewa annabi isa ya tashi daga matsayin mutum ya koma ubangiji aka wajabta wa duk malaman kirista su yadda da wannan ba haka ba a kashe su haka aka ta kashe malaman kiristoci da ba su yadda da cewa annabi isa allah bane to daga ranar aka ƙarrara wannan to shi Constantine nan matarsa Helen ita ce ta fara fito da cross tarihinsa kenan asali shi kenan har ya zama kuma suna amfani da shi kun ga a shekara ta nawa aka yi wannan shi kansa mitin ɗin shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar miladiya kun ga kenan bayan ɗauke annabi isa da shekara ɗari uku da ashirin da wani abu ma sannan aka zo aka fara waɗannan zantuttuka Allah ya shirye su amma yanzu sai kaga an dauke shi kamar shi wani kamar ma shine Allah a sa shi a goshi a sa shi a ina ne a sa a mota a yi waye a yi wa duka kuma duk akan jahilci gashi kuma ga su da dimbin yawa a cikin Allah ya sauke to wannan abin shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya ya na ganka da wannan sai yake bashi labarin malaman su suka sa su irin waɗannan abubuwa suke yi sai yake cewa kuke bauta musu sai ce ma ma abadnahum ai ba bauta musu muke ba su ma in ji shi ali ila an kala sai yake ce da fatil sai yake sai yake tambaye su me suka yi sai ce kawai dai suna ce mana abu kaza halal ne mu bi abu kaza haram ne mu bi ma'ana kenan abin da yake halal sukan haramta abin da yake haram sukan abin da yake halal sukan haramta abin da yake kuma haram shi ma sukan halatta shi an gane abin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatilka ibadatuhum wannan ita ce bautar tasu wannan abin da kuke musu su ce kaza halal ne bayan haram ne ku bi su akan haka to shine bautar ba wani abu ashe kenan kun ga wannan hadisin yana nuna mana bauta ba ita ce kawai ma'ana sai ka je kayi yanka kayi sujada kayi kaza ga abun bauta ba a'a kuma ko a sharɗan sharaɗin da suke ambata yana da mun faɗe shi darasin mu na da ya gabata ko da suke cewa wai in dai za ka bauta wa abu ko mai kai masa in dai baka yadda cewa Allah bane to ba komai wani duka yana cikin fatar da mutane da ake to sai ce fatilka ibadatu sai ce fasara tafsirur rububiyyati bil ubudiyyati kun ga anan fassarar rububiyya ma'anarta menene uluhiyya yawa shine ubudiyya sai ce kazalika fi qawlihi haka nan fadin Allah madauki da yake cewa wala ya'murakum أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون م? ما كان لبشر م? أن يؤتيه الله الكتاب والحكم هو الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تكون أربابا أنا لا يفعل معنى النبي بزيوبا يأمر سيكو كوليكي ملائكو دا النباوة سزما أربابا yanzu akwai wani wanda ya taba cewa mala'iku su ne rab su ne arbab in dai ka dauki rabbu arbab jam'in me jam'in rabbu in ka ɗauki arrabu ma'anarsa shine alkhaliqur raziqul mudabbiru lil umur in kai fahimci wannan to an ce maka mala'iku sune arbab zaka fahimci akwai wani da ya taba faɗin cewa mala'iku sune suka yi halitta ko a ce ga wani annabi a ce shine alkhaliqur raziqu ai ba taba yin wannan don haka abin da ake nufi da arbab anan mene alihatan ma'budat an fahimci abin yanzu mun samu nasoshi uku ko su wannan sun isa su nuna mana cewa ashe rabbu yana zuwa bi ma'ana mene al'ilaha shi ko dama in aka ce wani zai ce to ina aka faɗi al'ilahu bi ma'anar rabb akwai bukata a wannan tambayar ko ba haka ba sai a ce to duk inda aka ambaci ilahu wa ilahukum ilahun wahid to yastalzimu dalika yatadammanu minhu anna rabbakum rabbun wahid an fahimci abu duk inda aka faɗi ilahu dama an ce al'uluhiyya ta tazammanu ita ta kunshi rububiyya duk wanda ya zo matakin yadda da uluhiyyar Allah to ya riga ya tsallake matakin mai yadda da rububiyar Allah zaka baka bukatar sai an kawo maka wannan sun nususun da suka faɗi uluhiyyar sun ishe ka hujja akan cewa to zaka iya fassara da wani zai zo ya ja sai a ce ai nan ilahu aka ce to ai dama duk ilahi in dai ka da abu ilahi ne kana bauta masa to rabbu ne an fahimci abu to shine sai yake cewa to la yamurukum an tattakhudhu al malaikata wan nabiyina arbaba ay yamurukum bil kufri yanzu shin ya umarce ku da kafirci ba'da id antum muslimun bayan kuwa kun kasance ku musulmi ne ya za a yi bayan kun musulunta ya mai da ku kafirci wannan ya nuna me ashe riƙar mala'iku a ɗauke su abun bauta kufur ne a riƙe annabi a riƙa bauta masa ashe kufur ne kun yadda da wannan nace ya halatta a bauta wa manzo Allah hmm ya kamar ba ku yadda ba manzan Allah sau ana bauta masa ba a bauta masa Allah shi kadai ake bauta wannan ya rage wa manzan Allah daraja sallallahu alaihi wasallam bai rage masa bal shi ya karantar da haka eh ko yaya kaɗan matsa da shi ka ce za ka raba shi kusa da ubangiji ka haɗa su su zama ɗaya ya fi kowa ya kar wannan da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bauta masa to sai yake cewa ya'ani alihatan abinda ake nufi da arbaban shine alihatan ya'ani annahu yuridu abinda yake nufi anan anna lafzar rabbi wal ilah shine lafazin rabbi da ilahi huwa ka lafzil islami wal iman kamar lafazin al islam ne wal iman idza ijtama'at iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'at ba sai mun maimaita kowa gani yau wannan lafazi na rabbu da ilahu kamar lafazin al-islam wal iman in sun haɗu a ambato wuri guda to ma'anarsu daban-daban in sun rabe a ambato an faɗi wannan a wurin ba a faɗi ɗayan a wurin ba to ko abin nan gaba wannan ɗin da aka ambata ya ɗauki ma'anar wancan lakin sai dai ya kunu dalalatu ahadihima يعني الرب على الإله إما دلالة بالتضمن أو دلالة باللزوم wani shi ma mun yi bayani sai da ɗaya yana da madululinsa dangane da ɗayan da ɗayan shi ne ko dai ya zama ɗayan ya ƙunshi ɗayan ko kuma ɗayan ya hilasta maka yadda da ɗayan kamar da muka bayani al'imanu bil rububiyyati yastalzimu al-iman bil uluhiyyati ko wal iman بالألوهية يتضمن الإيمان بالربوبية kun gane ma'anan ya tazammanun nan ya tazammanun an ce zamina ana nufin ya kunsa ya haɗe yawwa ya salzimu kuma yana tilasta maka in ka karɓi ka za to dole ka to shine sai ke cewa ya'ani annar rububiyyata tashmalu al-uluhiyya to rububiyya ta kunshi uluhiyya ma'ana ta haɗo da ita ta bangaren iltizami أو أنه يلزم من كونه ربا أن يكون معبودا ko zama in dai rabbu ne shi to yalzamu tilas ne zama shine ma'bud wa min kaunihi ilahan haka ne in dai ilahi ne to an yakuna rabban ma'ana yastalzimu an yakuna rabban ma'ana nan ya sanya iltizamin da tadammun din kowanne ga kowanne kun ban jannan ma'ana zaka iya fassara abin da cewa rububiyya tastalzimu al-uluhiyya والألوهية أيضا تستلزم الربوبية ذاك يكلم تتوانا جيب هكذا ننكما الربوبية تتضمن الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية ذيك ذي يدوك سيدا بدك نفيا تسيسي كيف يعبد الناس بل ليس برب يا يا فمتا نذاس بوتاوا أبين دباشيني ربوبا دم ميما أنا rabbu ta ɓangaren da har ya cancanci a yi masa uluhiyya yanzu ka duba ka gani a ayyukan da Allah ya yi ka kalli iya kanka kai kanka mai Allah ya maka na farko ba kai da ya samar da kai ko ya rayar da kai ya baka lafiya yake baka abinci iskar da kake shaka haka ne ko ba ka ba da sauran ni'imomin da ba za ka iya lissafa su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu to waɗannan abubuwan baiwa ce da ni'ima da yayi maka ko ba baiwa bace baiwa ce a hankalce ya kamata ko ya wajaba ka gode wa wannan ni'imar ko bai wajaba ba ya wajaba to idan ka tashi kuma sai ka tafi wurin wani wanda ba shi ya maka wannan ba sai kake masa godiya kake masa ruku'u da sujada da yanka kana kiransa ya wane ka taimaka mana kai mana kaza kai mana kaza kayi butulci ko ba kayi godiya kayi butulci to ashe kenan ya salzimu in dai ka yarda da Allah ne rabbun ka shi halitte ka yake baka abinci to tilas ne a kanka ka koma zuwa gare shi wajen godiya godiyar nan ita ake nufi da bauta ita ce ilahiyya an gane zancen yanzu a misali sai ce wa man laysa bi khaliqin haka nan ya dace a ce mutum ya za a yi a ce mutane su bautawa wanda ba mahalicci bane wa man laysa bi raziqin kuma ba shi yake arzuta su ba wannan shi ke nuna maka dole ne ya zama cewa Allah madaukaki babu abin da ya tsana irin a shirka da shi ni'imomi ni'imomi kawai zaka kalla na irin yadda ya maka ku duba irin yadda Allah ya halicce mu da halittar mu jikinmu da halittar abubuwan da suke kewaye da mu halittar abin da ke cutar mu ma kawai abin da ke cutar mu irin sauro da kuda wani na amin zancen halittar kuda ko yadda Allah maɗauki ya gina shi da yadda ya sanya shi da wata da wani irin iko duk rauninsa sai Allah ya bashi wani ikon da sauran halittu ba a basu ina jin ko ba wannan darasin da muka yi zancen su hmm? ba a nan bane oke da asuba ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya da yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب هو هذا وانا آية سورة الحج يقوم جاني أن بغى وانا مسالي كسور عليه innal ladhina tad'una min dunillahi lalle waɗannan da kuke bauta wanda ba Allah din nan ba lan yakhluqu dhubaban ba za su iya halittar guda ba guda ba za su iya halittar wala ijtama'u la ko da sun hadu a taro da lata da uzza da waye da waye duk wanda ake bautawa su zo su hadu su yi mitin wanne kawo kaza wanne kawo fikira kaza wanne kawo ba za su iya yin guda ba in ji Allah wannan shine yasa malamai suka bagama wajen kallon halittar guda waya aka yi guda ne ya yake ka je ka yi bincike ka gaya guda yake kowa cikin kwanzu tun da ilimi da sauki yanzu kowa intanet hoton guda da yadda aka halicce shi ka gani da yadda Allah ya masa idanuwa nan kuke gani kamar guda biyu nan dubu uku ne nan dubu uku guda dubu shida haka suke kwaya kwaya haka idan kuda yake kuma yana kallo ta kowane bangare in ka kai masa duka haka kafin hannunka ya kai kansa yana jin labarin dukan ne ta hanyar iskar da ta taho ya fassara ta da cewa ta tsirat ce ta tashin hankali ce don haka kafin hannunka ya sauka shi ya yi wani gun sai ka bugi wani wurin kuma da to haka haka Allah maɗauke sannan a inda yake cewa wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min suka ce dalilin kuda yana da wani abu a jikin yawunsa in ya sauka akan wayar sukari suka ce in ya hau kan sukari yawu yake zubo da shi daga cikinsa a jikin a cikin yawun akwai wani sinadari da zai narkar da wannan sukarin yana narkar da shi shi kuma yana zuƙa yana zuƙa yana shiga hanjinsa yana shiga hanjinsa kuma yana digesting yana bin jiki duka akalla min sakon daya bai sakon a cikin abin da bai kai sakon daya ba duka da da zukar da hadiyar da markadewar da bin jikin a ƙasa da sakon daya to shi malamai suka ce wannan shi Allah ke nufi cewa wa in yaslubuhum dhubabu shay'an da kuda zai kwace musu wani abu misali ya zo dauke maka dan wani abu ko dan ci maka abinci da zaka kama shi sai dai ka tsira ka yayyanka amma ba za ka ga abinci ba ballantana ka kwace to kun ga wannan fa kenan kuda wanda ma zai cutar da mu haka sauro haka menene to ka duba kai yadda kake da yadda Allah ya maka hannunka da idanka da tafiyarka da kafafunka da komai duk wannan ni'imomin kuma sannan ka tashi yin godiyar wannan bautar da ni'imar da ruwan saman da aka baka kuma sai ka je gurin wani sai a je kabarin shehu wane amanta Allah madaukaki shine mai wannan butulci ne ko ba butulci ba ya cancanta Allah ya fushi da mai shirka ko bai cancanta ba to wannan shine sirri Allah ya tsare to shi yasa sai yake cewa ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhluqun ayushrikuna yanzu sa yi tarayya da ma la yakhluqu shay'an abinda bai halicci komai ba wa hum yukhluqun alhali ko su ma halitta su akai da lata da uzza da menene in ka kalli sunan shi kadai a ce sunan mutanen kirki ko ba haka bane lata mutumin kirki da a tarihi in ka kalli dutsen da aka sassako aka yi jikin lata shi kuma menene makhluqi ne shi ma min makhluqatillah dutse Allah ne halicce shi in kuma da ice aka yi shi haka icen zaka mai da shi daka halittar su aka ko ba halittar su aka to ya za ku yi ku bauta ma abin da shi ma halittar sa aka yi ba shi ya halitta an gane wannan sai ce la shakka أن من لا يخلق لا يستحق الإبادة ذاك للي بابو kokonto duk wanda bai halitta ba wato bai halicci komai ba to bai cancanci abauta masa ولذلك dan haka min tafasiril mutakallimin lil ilahi daga cikin fassarar malaman ilmul kalam ga lafazin al ilahu qalu suna cewa al ilahu huwa al qadiru ala al ikhtira'i ai wannan mun yi zancen ko kamar asha'ira musamman suna cewa in an ce al ilahu la ilaha illa allah suna cewa ai la qadira ala likhtira'i illa Allah babu mai iko akan halitta ya kagi halitta sai Allah to shine malam yake cewa wannan abun hada batil wannan fasara ce mummuna ba daidai take ba la ilaha illa Allah ma'anarta mene la ma'buda bi haqqin illa Allah haka zancen uluhiyya ne nan ba zancen me rububiyya amma wani zai ce to ai ba an ce ilahiyyar da rububiyyar kuma in an faɗi ɗaya ɗayan ya lazimci ɗaya ba to sai ka ce ai dalilin da ya sa wannan tafrikin a nan shine abinda muka faɗa ɗazu a cikin bambanci tsakanin uluhiyya da rububiyya akwai maganar addukulu fil islam tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da kafiran zamaninsa sun yadda da Allah ne mahalicci amma kuma bai karbi su a matsayin musulmi ba ashe kenan yadda da in mutum ya ce la rabba illallah shi kadai ya ki faɗin la ilaha illallah ya nuna in ya san ma'anar da gangan ya faɗa to ya nuna wato ba za a karɓi musulunci an fahimci abu yau saboda mai ba a shiga musulunci sai da lafazin la ilaha illallah amma an ka ce la rabba illallah wannan shi ma tauhidi ne amma shi kadai la yakfi la budda an tadumma ma'ahu dole ne ka raba tare da shi ka kara ka ce la ilaha illallah ya bayyana insha Allah sai ce wa min kalamil asha'irati yana daga cikin maganar asha'ira fi kutubihim al ma'rufa al su sanannu annahum qalu suna cewa innal ilaha huwa al mustaghni amma siwahu in ka duba ummul barahim littafan da su ake koyarwa a makarantu ko a sakandare bal har wasu wuraren a jami'o'i wannan su ne ake karantarwa a bangaren abin da shafi tauhidi abin da ake karrarawa tauhidin a sha'ira ne ake karrarawa to abin da suke faɗi shine innal ilaha huwa almustaghni amma siwahu almustaqiru ilayhi kullu ma adahu haka suke fassara ilahi wannan kun ga ma'anar ba ita bace wannan ma'anar me ma'anar rabbu ce yawwa ma'anar rabbu shine almustaghni amma siwahu almuftaqiru ilayhi kullu ma ada wannan ɗaya ne ma daga cikin ma'anonin rabbu ba kamalin ma'anar rabbu ba domin kamalin ma'anar rabbu sai ya kunshi arkanin rububiyya ɗin guda uku tambaye ku rukunan rububiyya guda uku da me da me الرزق اي يوه الخلق والرزق والتدبير wannan sune rukunan tauhidin rububiyya ka rubuta dan ko wata ran za a tambaya yau al-khalqu halitta halitta min la shay daga ba komai ba domin halitta in ana nufin ka samu wani abu samamme kerarre sai kuma ka kera wani abu daga cikinsa wannan ba sunansa halitta an gane halittar da take ta daban ita ce alhalku min lashai ka halicci abu ba daga wani abu ba to wannan ba mai iko akan sa sai wa sai Allah shi lamarinsa inna ma'amruhu idan arada shay'an an yaqula lahu mene kun fayakun in yana san abu ya kasance sai cewa abun ya kasance sai abun ya zama kawai sai ka ganshi shi ko dan adam yanzu irin abin da ake faɗa cewa dan adam ya yi robot robot din ya yi sa masa kwamfuta zai iya kaza zai iya kaza kun san yanzu ana nan ana ta yin abubuwa da yawa har ana faɗar nan gaba a shekaru masu zuwa kasuwar lebo za ta faɗi manufacturing companies za su rika amfani da robot wajen ayyukansu da ba sa buƙatar hukumar lebo ana ba buƙatar ɗan adam ya zo ya sa hannu kawai duka da robot za a yi a ƙirƙiri abun a yi assembling kuma a ɗauke a yi shelvin a ɗora anan a ɗora anan duka akwai robot da zai iya yi nan gaba haka za a koma in ji su to har za ka ga a zamanin yanzu ana ta alfahari da cewa to gashi nan dan adam ma ya dan adam akwai su ruba-ruban musulmi da basu fahimci me ma'anar halitta da kuma ta Allah ba sai ka suna cewa to gashi nan ko kuna ta abin da turawa sun yi kaza sun yi kaza wannan ita mun zance wani malami ko yana zaune yana karanta sahih bukhari sai wani ya zo yake cewa kun zauna nan kuna ta wani sahih bukhari haddathana haddathana ga turawa can har sun je wata kun tsaya kuna da bata lokaci akan wani sahih bukhari shine sai ce la ajab makhluqun safara ila makhluq inji malamin ita ba abun mamaki bane makhluqi ne da bugun makhluqi mu kuma wannan ba mu kuma ba ba gun makhluqi zamu ba kuma dai amsa ce ta ilimi ya bashi kuma ya rufe bakinsa don haka abubuwan da zaka ji ana ta amfani da su yanzu cewa to irin ci gaban da ake samu ya kai ga yanzu musulmi mun ci baya kaza da kaza karatun hadisan mu da qur'ani nan shi yasa muka ji ba san ba haka lalacin mu a harkar duniya shine yasa muka ji baya amma ba rike qur'ani da hadisi yau don haka waɗannan abubuwa ba sunan su halitta ba duk dan adam duk abin da zai zai maka robot da kaza da kaza amma ba zai iya yin mutum daga maniyi ba ba a zo wannan gum ko ba haka bane yau zai iya roba sai daga halittar Allah ya tattaro da roba da plastic da menene ya hado nan ya hado nan ya hada da karfe da ya sa kwamfuta a kwakwalwar a yi menene yanzu an ci kaifa za ka iya magana da shi ya amsa ba zancen wai a yi darakin ɗinsa ya wani abu iya abin da aka ce ba a'a ka tambaye shi wani abu kuma ya baka amsa sun yi wannan abu duka kwamfuta ba wani abu ne mai wahala ba za a iya waɗannan amma a yi ɗan adam irin na Allah wannan babu kuma a yi halitta daga ba komai ba ɗan adam ɗin ya buɗa ce ina son wani abu can ya min kaza kuma sai ya gani to nan ne an kwaikwayi Allah amma waɗannan abubuwan abun ban mamaki ne gaskiya ne kuma ilimi ne sauƙaƙe hanya ne kuma wasu abubuwa ne na ci gaba yau akwai abin da ke haram a cikin yin jikin ɗan adam da sauransu wannan da bambanci amma duk abin da za a yi shi da ba a jikin ɗan da ba da irin shaf ɗin ɗan adam bane a yi shi ya taimaka wajen duk waɗannan ayyukan duka ba laifi bane Allah ya samu to lokaci ya tafi to sai ce me nake zance yawwa arkan yawwa alkhalqu na biyu shine mene arrazqu yawwa ciyarwa ba da arziki shine rukunin rububiyya sannan kuma at-tadbiru gudanar da al'amura yawwa domin ya sa numfashin da za iskar da za a shaki numfashi da zubo da ruwan sama da sauran abubuwa duk wannan gudanarwar da gudanar da sammai da ƙasa yadda rana take tafiya duniya take tafiya wata yake tafiya sauran halittun nan da bamu san su ba duk da sanan Allah ya yi su a sama gudanar da su wake gudanar da su duk Allah ne to waɗannan abubuwa su ne arkanin rububiyya to sai ce wa min waɗannan kun kaga ko idan aka ce innal ilaha huwal mustaghni amma siwahu Allah shine wanda ya wadatu daga barin wanda ba shi ba almuftaqiru ilaihi kullu ma adahu kuma duk wanda ba shi ba yana bukata zuwa gare shi to wannan fassara ce ta as-samadu shi kadai kun fahimci wannan fassara ce ta sunan Allah as-samadu ba ta dukkan rububiyya eh sunan rububiyya wannan abin ma bai ishe ta ba ballantana a ce za a fassara al-ilahu da cewa shine da wannan ma'ana din to ina ga mu samu mu tsaya anan za mu tashi to mu koma da inda ya ce wa min kalami al'asha'ira ta sai zama daga nan aka ɗauko na san mun shazance a kan suwaye asha'ira ba sai mun nanata ba amma dai Allah ya kai mu darasi na gaba a nan ne inda za mu tashi darasin mu na 81 kenan insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana tauhidi a zuci ya ƙara tabbatar da mu hanyar tauhidi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta biki shugabannin mu Allah muke roƙo ya fidda mu lafiya a cikin wannan hali na abubuwan zabe da harkar siyasa Allah sa a yi lafiya a kare lafiya Allah subhanahu ta'ala ya hana tashin hankali Allah ya hana damuwa Allah ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah kuma ya zaɓa mana shugabanni waɗanda Allah ya yarda da su cewa su suka fi dacewa da mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na to to me to tauhidi ko to me sai malam wai su ibn hajar da imam annawawi aqidar su ash'ariya ce har ƙarshen rayuwarsu ne tsayi wannan maganar za ka ce eh za ka ce a cikin abubuwan da mal ibn hajar da annawawi suka karrara a cikin littattafansu in ka karanta aqidar ash'ariya ce amma ba sa cikin malaman ash'ariya waɗanda in ana cewa su waye manyan malaman ash'ariya suka rubuta ka'idojin ash'ariya suke tallan ash'ariya za ka sa su a ciki sun tasirantu ne da environment ɗin da suka rayu a ciki cewa wannan shine abin da aka samu mafi yawan malaman su akan abin da suka tafi a kai kenan an gane ba saboda ganganci ba shi yasa kuskure ne ka sanya su a cikin malaman ash'ariya amma a cikin rubutunsu maganganun da suka ambata akwai ash'ariyanci a ciki ɗalibin ilimi ya gane bambanci tsakanin wannan da wannan an gane kun gane bambanci ko ba bambanci yau in ko kana zancen malaman ash'ariya dama su za ka kawo za ka ɗauko su baƙillani su aljiwaini su gazali su arrazi ibnu forak waɗannan su ne manyan malaman arkanin mazhabar ash'ariya su ko ɗannan malaman hadisi ne malaman ilimi ne hidimar da suka yi wa ilimin hadisi kadai babu wanda ya ta a bayansu ba zai yi ka koyi mustalahul hadisi ba littafan ibn hajar ba haka nan annawawi ka duba a shekaru kaɗan da ya a duniya irin littafan da ya rubuta da irin albarkar da Allah sa rubuta kuma akan gane manhajin mutum ne a cikin abin da yake tallansa gaba ɗaya rayuwarsa kullum a cikin harkar ilimin hadisi da fikihu anan suka rayu amma in suka zo magana tauhidi akwai wuraren da saboda tasirantuwarsu da abin da suka samu sai su faɗi abin da ke na ash'ariya ne za ka gane haka in ka bi sauran wuraren da suka magana akan aƙida za ka ga inda suka dace da daidai ya nuna inda akan karkata suke to da za ko ina za su zama akan wannan irin tsarin na karkatacciyar hanyar ash'ariya an fahimci abin da haka kamar malami ne ya yi rubutu ya faɗa cikin kuskure amma ba manufarsa wannan abu insha Allah kun gane wani to wannan shine matsayin waɗannan manyan malamai akwai wani dan uwanmu a wajen karatu yana gaban mu malam Muhammad Ishaq Kindu mutumin Burkina Faso ya yi rubutunsa masters littafi mai kyau da malamai suka yaba akan manhajin malam Ibnu Hajar al-Asqalani a aqida iya aqidar ibnu hajar al-asqalani malami sun yaba aikin su yayi masa adalci ya bayanin abubuwan da ya faɗa da abubuwan kuma da ya auka ciki na kurakuran da bayanin kuma manufarsa da ma ba da uzurori na ga abin da yasa yake kaza ba ganganci bane ka kaza da zaka littab irin wannan kuma shi ake wa malamai wanda aka san cewa dama akan hanya suke amma malamin da dama yake asalin wannan abun yake talla to in ka samu irin wannan kuskure dama ai ba mamaki ba an fahimci abin to Allah ya samu dace barakallahu